الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله ربا آه زي زمو zai zamo sha uku kenan ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku da hudu wanda ya dace da uku ga watan biyar shekara ta 2023 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin alwasa'ilul mutaqabbala wanda aka fi sani da ishiriniya wadda alfazazi ya rubuta domin yabo ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan darasi zai zama darasi na ashirin da takwas wanda mun tsaya a shafi na hamsin da biyar daidai za mu tashi shafi na hamsin da shida alfazazi yake cewa هو الملهم الموحى إليه المنبه فلا لب في الألباب يشبه لبه وإذ جيء بالتخيل فاختار ربه دنا ليلة الإسراء ممن أحبه وثانيه روح القدس والناس هجد تواضع تواضع لا عن ذلة ومهانة وقام بحق الله دون استهانة فأدناه منه حاملا لأمانة دنو واصطفاء لا دنو ومكانة وقد كان في حالاته ليس يبعد تخلص بالتطهير من كل آفة ورق فؤادا لم يعب بكثافة فأدناه تخصيصا له بإنافة دنو واصطفاء لا دنو ومسافة وقد كان في حالاته ليس يبعد الفازازي رحمه الله تعالى يتشغب دا يبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa huwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-mulhamu wanda ake kinsa ma magana ne a cikin zuciya mana ana jefa masa zance a cikin zuciya shine al-ilham al-muha ilaihi wanda kuma ana wahayi zuwa gare shi almunabbahu kuma ane masa tambihi ana faɗakar da shi duk sanda wato Allah subhanahu wa ta'ala da yake son ya ɗora shi akan wani abu sai ya masa tambihi to wannan daraja ce ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taruwar waɗannan abubuwa guda uku na farko al'ilham shi ne ba tare da ma an turo mala'ika ba kawai dai sai a jefa mai a kinsa mai magana cikin zuciya alwahayi kuma galiban shi kuma mala'ika ake turowa da saƙo ya zo ya gaya masa sannan ga tambihi wanda allah maɗaukakin sarki yake masa tsakanin shi da shi to sai ce falalubba babu wani tataccen hankali fil albabi a cikin hankula gaba ɗaya yushbihu da yake kama da lubbahu wato hankalin manzan Allah duk wani mai hankali komi kyan hankalinsa to ba yadda za a yi kyawun hankalinsa ya kama da irin na manzan Allah saboda shi kaga ga wahayi ga ilhami ga tambihi sannan kuma ga tsalkaka da ya samu daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zai bayani nan gaba ta shi yasa hankalinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zamo tataccen hankali ta yadda ba wani halitta da za a kamanta hankalinsa da na manzon Allah sai ce wa iz a lokacin da kuma ji a aka zo da bitta khayiri da zaɓi duk lokacin da aka zo mai da zaɓi ko ka yi kaza ko kar ka yi ko kuma ko ka zaɓi kaza ko ka zaɓi kaza to fahtara manzon Allah nan take yakan zaɓi rabbahu ubangijinsa duk abin da ke da alaka da sha'anin ubangiji to shi manzon Allah yake zaɓe so da haka da abubuwa za su zo guda biyu wannan al'amari ne kila na duniya ko maslaha kansa amma wannan kuma maslaha ce ta addini to manzo Allah yakan zaɓi abin da ya shafi maslaha addini ya ƙyale abin da yake maslahar sani sai ce da na manzon Allah ya kusanta zuwa ga Allah lailatal isra'i daren da aka yi isra'i da shi mimman a habbahu zuwa ga wanda ya so shi shine Allah ma'ana ya kusanci ubangijinsa sallallahu alaihi wa sallama sun madana fatadalla to shine yake ishara zuwa gare shi kuma a wannan lokaci wasanihi wanda annabiyunsa a wannan tafiya ta isra'i ruhul kudus shine mala'ika jibril wannasu alhali su mutane lokacin hujjadu suna can suna bacci ko da an kai wannan isra'i tunda cikin dare aka yi shi subhanallazi asra bi abdihi laylan a gani cikin dare aka yi alhali su suna can suna bacci a makka har aka je aka yi wannan tafiya shi da mala'ika jibrilu aka dawo kuma cikin daren asuba ba ta waye ba ta zo ba to hujjadu jam'i ne na hajidun an ce hajid wato shine mai bacci amma asalinsa shine alƙiyamu ba'dan dauni bayan mutum ya ɗanyi bacci sai ya tashi ko ya ɗan ya yi wani abu na ibada ko sallah ko azakaru ko abin da ya kama da wannan to daga nan ne aka samu a tahajjud ai alkiyamu ba'da nau to sai ce tawada manzon Allah ya yi tawalu la'an zillatin ba wai dan wulakanci ba eh ba wai dan ƙasƙanci shi yasa yake tawalu'u ba a sai dai don tawalu'u ɗin sifa ce mai kyau kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son ta da akwai bambanci tsakanin tawalu'u da kuma ƙasƙantar da kai shi tawalu'u shi ne ka ji a ranka ba ka fi kowa ba wadda shi ne tawalu'u a cikin zuciyarka ka ji cewa ai ban fi wane ba ban fi wane ba ban fi wane ba ban fi wane ba ma'ana ka cire wani girman kai da ta'ajjubi daga zuciyarka shi kuma kaskanci shine ka wulaƙanta kanka in ma dai ko ka ajiye kanka a cikin wani hali wanda bai dace ba ko kuma ka dinga faɗin wasu abubuwa na kalamai na alfaza waɗanda ba su dace ba wanda mai irin wannan matsayi naka bai kamata a ce ya faɗi irin wayannan abubuwa ba to wannan shi ake kira zilla ko kuma ka dinga yin wasu abubuwa har ka ja makanka wulakanci a wurin jama'a ko ta hanyar roƙo ko fadanci ko bambadanci da sauransu wa mahanatin kuma ba don wulakanci ba duk ba don waɗannan abubuwa ya sa manzon Allah yake tawazu'u ba sai ce wa ƙoma manzon Allah ya tsayu bi haƙƙillahi da kula da haƙƙin Allah dunastihanatin ba tare da rauni ba duk wani haƙƙi da Allah ya ɗora masa to ya kula da shi kuma ba a samu gajiyawa ko rauni daga gare shi ba shine alistihana a nan eh ma'anarsa ad-du'f wal ajaz fa adnahu minhu sai Allah ya kusanto da manzon Allah zuwa gare shi hamilan manzon Allah yana mai ɗauke da li'amanatin wata irin amana mai nauyi ita ce ta risala da sauran abubuwa da aka ba shi na dokoki da saƙo zuwa ga al'umma sai ce dunu wasu ifa'in kuma wannan kusanci da manzon Allah ya samu zuwa ga Ubangijinsa kusanci ne na zaɓe. Kusanci ne na zaɓe, ladunu wa makanatin ba kusanci ne na bagire ba. To wannan yana ishara zuwa ga aƙida su ta al'ashariya cewa ba a wa Allah makani. To shi yasa ya kawo wannan magana, saboda su a wurinsu idan aka ce wannan kusanci ne na makani to kenan an yi ma Allah bayiri su kuma suna ganin idan aka ce ga inda Allah yake to an kamanta Allah da halitta saboda me a fahimta su wai halitta ita take da bukata da bagiri wanda zai keɓance ta ko ya ɗauke ta amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ganiyun ne an zalika to shi yasa sai suke kore masa bayiri duk wani nassi wanda ya zo yana tabbatar da wannan to sai su yi mai tawili sai su juye ma'anarsa yawwa misali kamar faɗi Allah ta'ala ar-rahmanu alal arshi stawa to suka zo sai suka yi tawili sai suka ce ba Allah ne ya isuwa iyaka al'arshi ba a'a qaharuhu wa mulku ƙarhinsa da mulkinsa da buwayarsa to shi ne ya mamaye al'arishi ba wai shi Allahn karan kansa ba wasu haka suka faɗa cikin wato al'ashariya an gane ko? to to shi yasa suke da aƙida cewa ba a cewa Allah yana da bagiri saboda haka ana kore ma Allah makani su a fahimta su to sai aka samu aljihamiya su kuma wannan aƙida ce ta ash'ariya sai aka samu aljihamiya su kuma sai suka zo da aƙida ai ko ina Allah yana nan sai suka kawo mai iyatun zat cewa Allah yana ko ina yana sama yana ƙasa yana kudu yana arewa yana ko ina su kuma su suka zo da wannan aƙida. tunda an ce wa huwa ma'akum sai suka ce to ana nufin hazihil ma'iyya ma'iyyatu zati saboda haka ko ina zatin Allah yana nan to ga ita aqidan mafi yawan sufai irin su Shehu Tijjani ya kawo ta cikin Jawahirul Ma'ani irin su Shehu Ibrahim Iyas shi ma ya kawo ta cikin tafsirinsa a suratul mujadala to ya kawo wannan amma su al'ashariya to kore makani suke yi gaba ɗaya ga Allah su kuma aljihamiya da waɗanda suka bi tafarki irin nasu su kuma suke cewa Allah yana ko'ina to su kuma as-salaf da sauran mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sai suka yi tafsili sai suka tsaya tsakiya duk wani nassi da ya zo da ma'anan ma'iyya to sai su ce wannan ma'iyya ce ta ilimi da inaya da kulawa inda kuma Allah ya tabbatar da cewa yana can kamar sama to sai su tabbatar masa iliminsa ma'ana shine ya kewaye komai kuma ko'ina amma zatinsa tunda ya ce ga inda yake ga nusus da dama ga hadisai daga manzon Allah su suka ce Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala yana sama amma sama ba ana nufin ta ɗaya ba ba ana nufin ta biyu ba ba ana nufin ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai ba ba su ake nufi ba saboda ita al'arshi ita ce ƙololuwan halittu gaba ɗaya daga al'arshi Allah ba wata halitta sannan ita al'arshi ba saman sammai take ba don bayan sammai ɗin akwai wasu abubuwa bayan sammai bakwai ɗin akwai su alkursiyu da sauran halittu waɗanda Allah ma bai yi bayaninsu ba to sa'an nan can sama gare su gaba ɗaya al'arshin Allah take shi kuma Allah fauka al'arshi to karka ji an ce Allah na sama ka ɗauka kamar waɗannan sammai da kake ji ba haka ake nufi ba eh ba haka ake nufi ba to sai da yawa daga cikin ahalus sunna wani jama'a suka ce a daga kan al'arish to abin da ya shafi halittu ko duniyar sararin samaniya ta ƙari da an wuce al'arishi can ba duniya ba ce ba lahira ba ce to cewa allah yana sama ba wai yi masa bagire ba ne irin wanda su al'ashariya da kuma aljahamiya suke tunani su abinda suka ɗauka in mun ce Allah na sama suna nufin wai sama ta bakwai su haka suka ɗauka to kuma ba haka ba ne ba wani malamin suna da ya taɓa faɗan haka sannan duka da mu da su mun ittifaki kan cewa al'arshe Allah tana sama halittu gaba ɗaya tana sama halittu sannan cewa ya istiwa'i a kanta baya lizinta cewa kuma ka zo ka yi ƙiyasin kai naka istiwa'i da na Allah sai ka ce a'a to aini ina istiwa'i kan kujera ko tabarma ko shimfiɗa to ai shi ma Allah a ai laisa ka mislihi shay'u wa huwa samiul basir eh a gani akwai sifofi da dama da muke da su kuma Allah ya tabbatar ma kansa kamar ji da gani da ilimi to amma irin na Allah ne ya gani to to ya kasan ba irin na Allah ba ne haka shi ma istiwa'in Allah daban namu daban na halitta daban ya yake to Allah bai bayani ba to tun da bai bayani ba ku kaga babu wani zai bayani amma tun da ya faɗa dole mu yadda dole dole mu yarda dole mu gazganta to wannan ita ce aƙida mai kyau to shi alfazazi yana ishara ne zuwa ga waccan fahimta ta al'ashariya shi yasa ya kawo wannan magana don karkaje ya ce maka fa'adinahu minhu hamilan li amanatin ka ɗauka cewa kusanci ne na bagire to sai istidraki sai ce a adunu wasu ifa'in ina nufin kusanci na zaɓe Allah ya kusanto shi don ya zaɓe shi to kuma idan ka tsaya ka yi nazarin wannan magana sai ka ga akwai kuskure a ciki tunda irajin nan sama aka yi shi sama aka yi shi to kaga inda kusanci ne na zaɓe babu buƙatar annabi sai ya je can a nan maka kawai sai Allah ya ba shi wannan kusancin kaga sai ya zan fa'idar tahiyar da aka yi da shi sama ba ta da wani amfani to inda wa aka ji kaga babu amsa eh to wannan magana ta eh saboda shi yana bin tafarki ne na al'ashariya shi alfazazi an gani a ba ɗan ɗariƙa ba ne shi bai ma san ɗariƙa ba saboda ya ma riga ibn taimiyya ya riga shi da kusan shekaru kusan ashirin da wani abu zuwa talatin haka ma to yana gaba ga ibn taimiyya tun karni na bakwai ya rasu to zamaninsa babu wasu ɗariƙu da suke yawo a wannan lokaci shi yasa dole tafansa ba za ka je na jingina kansa zuwa ga wata ɗariƙa ba ko ƙadiriya ko wane ne wane ne bale tijaniya da bata ma wuce shekara ɗari da wani abu ba har yanzu kafa addinin tijaniya bai shekara ɗari biyu ba ƙadiriya ita ce ta daɗe ita ce turka mafi cikin ɗariƙun sufaye mafi daɗewa ita kuma an ƙirƙiro ta ne bayan wucewar shi kansa abdulkadir jelani da ya wuce kawai sai aka samu wasu masoya nashi kawai sai suka zo suka tsara ɗariƙa sai sun ka jingina masa bayan shi bai ma da labarinta bai ma da labarinta wa ƙarƙa na fi halatihi haƙiƙa manzon Allah ya kasance a halolinsa lesa ya ba'udu dama baya nisa ga Ubangijinsa koyaushe yana tare da Allah. Ya wannan gaskiya ne, a ilmance da kulawa koyaushe yana tare da ilimin Allah ko kulawarsa. Shi kan cewa Allah na ko'ina wannan malamai ma sun ittifaƙi kan cewa mai wannan aƙida kafiri ne, ba musulmi ba ne, duk wanda ya ce Allah na ko'ina to ya kafirta, don zai lizinta wato zagi da suka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. don ko ina kaga am ne akwai wuri mai tsalki akwai wuri mai najasa akwai masallaci akwai coci to kana nufin haccin Allah na nan kuma da zatin sa boka na da wuri hawa kai ku ka zo da sabon al'ajabi ai tun da aka ce coci ai coci na saba ga komi eh eh mun bana su ba su cewa ga yadda Allah yake kawai dai akwai Allah amma ba a cewa ga yadda yake eh su da yawa daga cikin malamai ba sa kafirta su eh kan wannan aƙida tunda tawili sun kai kuma tawilin nasu bai bayi zuwa ga suka ga shi Allah ba kawai dai sai tawilin wasu nusus ne amma su waɗannan jahamiya to kaga tawilin nasu sun yi tawili kuma suka yi ƙari kuma hakan ya bayi zuwa ga ƙasƙanta zatin Allah su subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai suka kafirta su dan zai jayo aƙidu da yawa irin su al-ittihad da al-hulul duk zai bayi zuwa ga wannan da an ka ce Allah su subhanahu wa ta'ala yana ko'ina to ita ce aƙidar shehu tijjani ita ce aƙida shehu ibrahim to wannan aƙida kaɗai ta isa ta rusa ɗariƙa wa ƙad haƙiƙa kana fi halatihi laysa yab'udu takhallasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kubuta bit tsahiri da samun tsalkakewa min kulle afatin daga duk wani aibi ba wani aibi da tare da shi waraƙa manzan Allah ya tausasa fu'adan a ga sha'anin zuciyarsa ma'ana zuciyarsa na da taushi zuciyarsa ba ta da kaushi ko to ka gani kuma ƙur'ani ya ishara zuwa ga haka walau kunta fazzan galizal qalbi kaga da ka zamo kenan bai zama ma sai ce lam yu'ab wanda ba za a aibanta zuciya ba za a aibanta shi ba shi manzon Allah bi kasafatin da tsanani annabi bai da shidda in ma kaga galiban annabi ya tsananta kan wasu abubuwa to an keta wata kofa ce ta addini fa adinahu sai Allah ya kusanto shi takhsisan lahu saboda keɓance shi bi inafatin da ainihin ɗaukaka dunu wasu difa'in kusanci na zaɓe ladunuwa masafati ba kusanci na bagire ba wannan maimaita shi na yi ba kusanci na bagire ba wanda bayani ya gabata a kai wa na fi halati haƙiƙa ya kasance a cikin halolinsa laisa ya ba'udu bai zama yana nisanta daga Allah ba su bihanahu wa ta'ala sai ce izal tahabat lishauƙi na rukuti dahihi na rukuti dahihi wuta ƙyastawarsa iza lokacin da iltahabat ta ruru lishauƙi zuwa ga soyayya ga Ubangijinsa? Zuwa ga Ubangijinsa, sai ce to, nuƙarribuhu muna kusantowa da manzo sallallahu Alaihi wasallama bizikiri a lokacin ambatonsa halanti zahihi lokacin da ya zamo nesa gare mu. Bi ma'ana duk lokacin da son manzan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nashi ya ɗan motsa a cikin zukatanmu to za mu ji kamar muna kusa ga annabi ko da ko baya tare da mu amma wannan al'ada ce duk wanda kake yawan ambatonsa kake sa shi a ranka to sai ka dinga ji ma wani lokaci kamar ma kana tare da shi to shine na rukuta dahihi wuta kyastawarsa izalta habata lokacin da ta ruru lishauƙi saboda so da shauƙi da bege nuƙarribu za mu kusanto shi bizikiri da ambato halan tizahihi yawwa to shi yasa duk wanda bai son ya manta da abu ko abu ya nisa da shi to ya yawaita ambatansa e, ko karatu kake yawan ambata kana yawan maimaita shi to zai zama tare da kai amma in baka yawan maimaita shi baka yawan ambatonsa to shi kenan sai a samu baunin shafe tsakaninka da shi wata rana duk sanda kake so ka zo da shi ba za ka iya ba saboda ya zama nesa gare ka sai cewa namdahu muna yaban manzon Allah wal qalbu alhali zuciya daw'ul tiyahihi tana da'a ga nishadin sa sai ce dawamul muna dawama samun abubuwan guri jam'u munyatin fi zikiri yana cikin ambaton manzon Allah wamta dahihi da yabonsa fa aqnib in ka zo yabon manzon Allah kai idinabi abinda ake kira da idinabi a a fannin balaga wato shine ka yi zance ka zo da kalmomi a masu yawa an gane ko? ka zo da kalmomi masu yawa waɗanda za su dace da ma'anar da kake son ka faɗa to shi ake kira idinabi misali in kana da ma'ana goma to sai ka kawo mata lafazi goma in kana da ma'ana ashirin ka kawo mata lafazi ashirin in kana da ma'ana hamsin ka kawo mata lafazi hamsin gwargwadon ma'ana gwargwadon alfaz ɗinka. to haza yi sama itinaban mun gane shi ake kira itinabi eh sannan akwai al'ijaz shi kuma al'ijaz shi ne ma'ana da yawa amma lafuzza 'yan kaɗan kila kana da ma'ana goma sai ka zo da lafazi bakwai to haza al'ijaz ake kiransa an gani? yawwa to ya danganta inda ake buƙatar ka yi inabi sai ka yi inda ake buƙatar ka yi ijaz sai ka yi ijaz amma in kalmominka sun ka wuce ma'ana to wannan ya zamo hashu ka ɓata mutane lokaci to shi yasa duk sanda za ka yi magana to sai ka kalli gwargwadon yawan ma'anar da kake son a fahimta sai ka auna alfazi ɗinka sai ka yi magana to amma wannan sai wanda abbaligi wanda ya san balaga sosai faƙaɗe haƙiƙa wafa ka ya zo maka ma laisa yamfadu bai wadda har abada ba za ta ƙare ba ta'akhartu ya ce na yi jinkiri anhu daga barin ziyartar annabi hina lokacin da taƙaddumi tafiya ta azzata buwaya na sun in gabata in je in kai ziyara abu ya buwaya to shi yasa sai na zamo tsohon baya da zamo na ƙarshe wa ƙalbi alhali zuciyata yuhuma ana ƙona ta binari shauƙi da wuta ta soyayya ta bege faya hatami kuma sai ta ƙonu sa'abuki zan yi kuka min dami daga jinin jikina iza lokacin da amfattu dam'iya na ƙarar da hawayena to dama in sun ƙare to shine ya ce zan biyo da jini kukan jini da hawaye dama sun ƙare ga idanu to sai jini zai biyo a baya sai ce dumu'i hawaye na tanhami tana kwarara libu'udi anhu saboda na zamo nesa ga manzon Allah kal qatri kwarara su kamar ruwan sama wala tibba babu wani magani illal qurbu face kusanci ga annabi in kana yus'idu in dai har hakan zai taimake ni zai kawo min biyan bukatar abin da nake so sai ce ta ƙasara wasfi wasfi siffantawa ta ga annabi ta ƙasara ya taƙaita an karimi sifatihi daga barin wasu abubuwa da yawa na manya-manyan sifofinsa mana akwai abubuwa da yawa da ya kamata in kawo ban kawo ba sai ce lifadli sajayahu saboda falalar halayensa wa tsohorati zatihi da tsalkakar zatinsa kai wa man zai ya uddul arramla wa man wane ne za wannan da ya uddu zai iya lisafi al'arramla yashi fi a rasatihi yashin da yake zube a farfajiyarsa ai ba wanda zai iya to haka ba wanda zai iya kawo maka adadin halayen manzon Allah da ɗabi'un da shi kawawa da aptu na wahala alal iradi wajen kawo min mu'uji za ta yi mu'ujizojin manzon Allah na yi ta kawowa na yi ta kawowa har na gaji lafazin da aba yakan zo da ma'anar ta'iba yakan zo da ma'ana a kafa yakan zo da ma'anar lazima eh akan ce da aptu ala kaza ai lazimtu ko ta'ibtu wa man za ya kilul bahara waye zai iya auna ruwan teku walbaru alhali lokacin da shi kuma tekun musbidu yana ta bayyana kumfansa a ce ka zo da sa'i kai ta au sai ka gano ko sa'i nawa na a cikin tekun na ruwa a waye zai iya to kamar a ce ka zauna ne ka zana halayen annabi to sai dai alƙalaminka ya ƙare ka nemi wani ya ƙare ka nemi wani ya ƙare har alƙalumman su ƙare baka gama kawo abubuwan da ake buƙatar kawowa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to waɗannan maganganun suke sa su 'yan ɗariƙa da sauran waɗanda ba su fahimci karatu ba sai ya ja su sai su dinga baiwa annabi wasu sifofi waɗanda ba su dace ba ko wasu makamai waɗanda ba su dace ba tabbas annabi ya fi kowa in ana maganar halitta in an zo ana maganar ƙiyasinsa da halitta to ba wata halitta da za ta kusance shi kuma wajibi ne a fifita shi akan kowa wannan ma ijima'i ne na malamai in banda ko azzama khashari ne da ya saba ya ce shi yana ganin mala'ika jibril ya fi annabi falala to shi kaɗai ne ya keta mai ijima'i amma duk malaman musulunci sun haɗu cewa babu wata halitta da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama falala wannan shine ra'ayi na daidai to amma wannan ba shi zai nuna cewa kuma wannan ta baka dama dai ka zo ka dinga ɗauko sifofin Allah kana dangara masa ba in an zo ana maganar Allah to duk wata sifa ta bawa wadda ba ta suka ba to ita ce ta dace da shi saboda ba wanda za a kwatanta shi da Allah karka ji an ce ya fi kowa kuma ka zo ka dinga ganin aiki la ya kamata a kwatanta shi da Allah ko ya kamata ya zamo kanin Allah ko abokin Allah to wannan shi yake jan wa'anda ba su gane karatu ba to akwai bambanci ya an zo ana magana annabi da halittu to irin wa'anda alfaza ake ambata saboda an nuna fifikonsa akan kowa amma ana magana shi tsakanin shi da Allah to wannan duk wata sifa ta bawa da ita ake bashi saboda kada wani ya fahimci saƙon cewa to ai wannan shi ma na'ibi ne ko mataimaki ne ga Allah ire da su yan ɗariƙa suka wa wasu daga cikin waliyai irin su al'autaru al'aƙatabu annujaba'u da sauransu da suka yi ta kawo musu wasu sifofi in ka tsaya ka auna da kyau sai ka ga duk sifofin Allah ne suka kwashe suka dankara musu kuma da Allah bayanan bisa ga ma'aunin da suka kawo to su ne za su tsaya matsayin Allah to wannan shine da yawa su ba sa gane to Allah ya samu dace sai mu tsaya na wani sati sai mu tashi laƙari khaba من ردته كف السماهي binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh